أن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى
نعم الله سبحانه وتعالى bayan da ya ambata mana cewa wani rai ba ta ɗaukan laifin wani kuma kowa za a bashi ne abin da ya aikata mai kyawu kuma za a ga aikin da ya aikata ta ranar alkiyama kamar yadda a nan duniya ma ne za su shaida kuma alkiyama za a cika masa sakamakon aikinsa cikakken cikawa to sai sai aka yi adafi Allah ta'ala ce wa anna ila rabbikal muntaha kuma zuwa ga ubangijinka ne matuƙa take wato zuwa ga ubangiji ake tukewa anna ya zo shi da fatha a matsayin adadi kuma akwai kira'a shafa da ake karanta shi wa inna sai zama to isti'nafi kenan malin cewa kaza ma ba'da haka nan duk wanda suka zo bayan ta ma a matsayin adafi suke fala yakunu mamurul jimali fi suhufi ala tsani domin ba zai a ce dukkan waɗannan jumloli da suka zo a matsayin wato isti'nafi ne ba wato zo da kasra ke da shine afsani to Allah ya ce wa anna ila rabbikal muntaha kuma lalle zuwa ga ubangijinka ne matuƙa take almarji'u makoma kenan wal masiru da kuma inda za a tuke ba'da al bayan mutuwa fa yajazihim sai Allah ya musu sakamako wa annahu kuma lalle cewa shi Allah din huwa abhaka shine yake sanya dariya man sha'a wanda Allah ya so ya sanya shi dariya ai afrahahu sai ya sanya shi farin ciki wa abka kuma Allah shi yake sanyawa ai kuka man sha'a ga wanda ya ga dama ahzanahu sai ya sanya masa bakin ciki wato Allah subhanahu wataala a bisa hikimarsa shi ke sanyawa bawa farin ciki farin ciki sai ta sake kade kana murmushi ko kai kadai sai ka kawai kana murmushi a ce ya kai kana murmushi zuciyarka ne wasai Allah ya sanya maka farin ciki wani lokaci kuma ka ga mutum yana zaune ya murtuke shi kadai ya koma gefe guda ga hawaye kawai suna zartati saboda wani takaici na rayuwa da ya same shi to waɗannan abubuwa duka Allah shi ya kaddara shi yake kaddara wa mutane farin cikin da ke sa su dariya kuma shi yake kaddara musu takaicin da ke sanya su kuka muna roƙon Allah ya tsare mu daga dukkan takaici wannan ba yana nuna cewa dariya ta halatta ne mutum ya ta kyakyacewa ba a san alƙahqahatun nan mutum ya ta kyakyace dariya shari'a ba ta so amma ba hana a yi raha ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yakan yi raha wani lokaci sai dai lokacin da annabi ya raha dan sune kaɗan kamar yadda aka kikkirgo su suna nan malamai sun tara su ba su da yawa to amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yana raha kuma yakan yi murmushi shi ba a ganin sa yana dariya shi annabi dariya irin yadda muke yin na'anau baya ne shi ya saka har sahabbai sukan yi kwatance wai a dariyar annabi in ta kai matuƙa sai su ce hatta badat nawajizu wai sai da fikokin sannan suka bayyana wato ya buɗe baki haka murmushin da ya har fikokinsu sun bayyana wato murmushinsa ma bakinsa a rufe ne ke sai dai aga murmushin a fuska amma in an kai matuƙa ne shine har sai labbansa su dan budu kuma sai aga hakwaransa shi yasa ka yazo cikin wani hadisi wanda Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin kitabut tafsir an samu shi daga Anas dan Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana huduba wata ra khutbatan ma mithluha qat wata huduba da ba taba mana irin ta ba Allah sai yace law ta'lamu la ma a'lamu illa kun san abin da na sani la dhahiktum qalilan wala makaitum kathira da zai zamanto dariyar ku kadan ce kuma kuma da kukanku shi ne zai fi yawa. To dai nan Allah yana nuna mana cikin ƙudurarsa shi yake sanya farin ciki, kuma shi ne yake sanya takaici, farin ciki yakan sa mutum ya yi dariya, baƙin ciki da takaici yakan sanya mutum kuma ya yi kuka. Don haka mutum ya nemi farin ciki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi kariya daga baƙin ciki. Wa annahu kuma cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala huwa amata shine wanda ya kashe in duniya anan duniya Allah shi yake kashewa wa ahya kuma Allah shi yake rayarwa lil ba'thi domin tashin alkiyama domin mutum bai sanya aka yi yazo ba ganin sa kawai yayi a duniya hal ata ala al insani aynun min ad dahr lam yakun shay'an mahqura zamani ya shude bai ma san yaya yake ba ba wani abu ne da ake ambatawa ba sai kuma Allah ya halice shi to don haka shi rayuwar duniyar ya sani shi yasa kafirai ma suke inkarin tashin alkiyama suna cewa in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya to ita wannan rayuwar duniya din Allah ne ya yi ta kuma shi ne yake kashewa mutane kuma yadda yayi rayuwar nan da babu ita wa ahya shine kuma zai sake rayarwa karo na biyu zuwa ga wato lokacin da za a yi tashin alkiyama wasu malamai suka fassara wa annahu huwa amata ai amata al-kafira bil kufr Allah shine wanda ya kashe kafirai da kafirci saboda kafirci kamar mutuwa ne wa ahya kuma Allah subhanahu wataala shine ya rayi ai ahya al-mu'mina bil imani shi ya rayar da mu'mini game da imani kamar da Allah ya ce afa man kana mayitan fa ahyaynahu fa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kamar huwa khalidun fil nar to kaga Allah madaukaki ya ambaci nan kwatance ne tsakanin mumini da kafiri mumini shine rayayye kafiri kuma shine matacce wasu malamai sai suka fassara wa annahu huwa amata wa ahya wato shine wanda yake rayar da mumini da imani ya kuma kashe kafiri ko da yana raye amma da yake kafiri ne ya san kamar matacce wa annahu kuma lalle cewa shi Allah din nan duk dai atafi ake yi khalaqa zawjaini shine ya halice nau'i biyu dangin juna as-sinfain sinfi guda biyu kenan az-zakar wal unsa da namiji da mace kuma Allah ya halice namijin nan ya halice mace nan min nutfatin daga wato maniyi idza tumna yayin da aka zuba shi ai tusabbu fi rahimi lokacin da aka zuba shi a cikin mahaifa to sai Allah subhanahu wataala saboda kudrarsa da hikimarsa da wahadaniyarsa sai ya halarci namiji ya halarci mace duka nau'i ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya amma kuma sai a haifi namiji wani lokaci kuma a haifi mace kuma ruwan jikin nasu ba canjawa yayi ba dai iri ɗaya ne ba za ka ga wani kalarsa daban wani kalarsa daban ba kuma saboda kudurar ubangiji ma lokaci sai a samu abin nan tagwaye wannan namiji kuma wannan mace duka a cikin mahaifa guda kuma su zo duniya mabambanta to Allah yana ambata mana wannan domin ya nuna kudurarsa ne ga waɗanda musamman ga waɗanda suke inkarin tashin alkiyama min nutfatan idza tumna wa anna alaihin nash'atal ukra kuma lalle Allah ya dora wa kansa annash'atal ukhra saki halitta ta daban Allah ya dora wa kansa zai saki halitta mutane bil madd wal qasr alkhalqatal ukhra kenan wata halittar daban Allah zai saki halittar mutane bayan mutuwa lil ba'thi domin ai tashin alqiyama ba'da alkhalqatul ula bayan da ya halice su halitta ta farko wato da babu su sai kuma Allah ya samar da su suka rayu sai kuma ya sake batar da su suka sake mutuwa kuma sai sake rayar da su shine ma'ana rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn wato ya Allah ka kashe mu sau biyu kuma ka rayar da mu sau biyu da can mutum babu shi kamar matacce yake saboda maniyi matacce ne yana can alamin zam yana tsatso shi ba komai bane da waɗanda suke dauke da shi suka mutu shi ma sai ya mutu to sai Allah ya rayar da shi sannan kuma ya sake tayar da shi to shine annashatul ukhra tayarwa wata daban kuma wa annahu kuma lalle cewa shi Allah subhanahu wataala huwa aghna shine wanda yake sanya wato wadata Allah shi yake wadatarwa ai adana nasa bil kifayati bil amwal ya sanya musu abin da zai ishe su na dukiya wa aqana kuma Allah shi yake bada dukiya wato wancan shi yake sanya wadata nan kuma shi yake sanya dukiya ko kuma agana shi ne yake bada dukiya wa akana kuma yake sanya wadata eh ai aqal malal muttakhadha qunyatan nan idan an fassara shi wa akana ya sanya dukiya sun fassara ne saboda nan malai yace aqal malal muttakhadha qunyatan shi yake bada dukiyar da ake ajewa a taskance ta kaga matsayin kadarori kenan wasu malamai suka ce wa annahu huwa agana Allah ta'ala shine wanda yake bada wadata wa aqana kuma shine iftakara wa afkara wa afkara nasa shine kuma yake sanya talauci eh Imam Ibn Kathir ko Imam Qurtubi duka ya kawo wadannan fassarori guda biyu domin akwai bambanci a tsakanin al-ghina da kuma al-qana'a eh akwai bambanci tsakanin algina da kuma alkana'a algina shine dukiya ka samu wadata ka samu kuɗi da yawa ana cewa wadata ne ma'ana ka samu kuɗi da yawa ce zan shine algina sai a ce alghaniyu mai kuɗi kenan to wannan kuma wanda yake mai kana'a shi kuma shine wanda ya samu wadatuwa kaɗan ne yake da shi mai yawa ne yake da shi ya gamsu da matsayin da yake da shi ya gamsu da wannan kuma zai rayuwa a wadace to wannan shine abin da yake nufi alqana'a kenan eh larabawa sukan ce man u'tiya mi'atun min al-ma'zi eh faqad u'tiya al-ghina wa man u'tiya mi'atun min al-dha'ni faqad u'tiya al-qana'a ana farko faqad uwatiya alqana man uwatiya mi'atun min alma'az faqad uwatiya alqana wa man uwatiya mi'atun min alma'az min adh-dha'n faqad uwatiya al-dina wa man uwatiya mi'atun min al-ibli faqad uwatiya al-muna a azancin larabawa sukan faɗi haka wai wanda aka bashi awakai guda ɗari to wannan an bashi alƙana mana an ba shi wadatuwa yanzu dai shi ba zai rasa ba ba za a ce masa mai kudi ba kuma ya zan wadatacce in ya tsaya daga iya awakin guda ɗari to ya sami wadata wanda kuma aka ba shi tumakai da abin nan tumakai su kuma guda ɗari to wannan shi kuma an ba shi dukiya saboda darajar wannan ya fi wannan amma sai suka ce wa man uqiya mi'atun min al-ibli faqad uqiya al-muna wanda kuma aka bashi raquma guda 100 to shi fa an bashi buzace buzace haka abin yake ko idan mutum kudin sa kadan ne amma kuma bai gaza biya masa bukatu ba sai kaga hankalinsa a kwance eh hankalinsa a kwance yana samu da daddare ma ya bacci ko babu daga jijiyar wuya babu bugun zuciya amma idan an ƙara wa mutum kuma ya zamanto mai kuɗi to anan kuma sai ka ga problems ɗin sun sake karuwa haka ne ko to idan kuma ya sake nauyaya akan wannan kuɗin ya zama ya tumbatsa to yanzu kuma sai ga wani lokaci da daddare ma bacci ya gagara eh da daddare ma bacci ya gagara kuma an sawa mutum buri kullum tunani yake kuɗin ya sake karuwa yanzu kuɗi ya zama biliyan ɗaya to so yake ya zama miliyan biyu eh haka lamarin yake mana yanzu ya samu tirela goma so yake su zama ashirin in ya san ashirin ɗin so yake yin su zama hamsin kullum akan haka abin yake kullum akan haka har ma sai ka ga wasu saboda wannan burace-buracen ba sa ba da haƙƙin Allah to shi ne suka ce wa man u'diya bi'atun min al-ibil faqad u'diya al-muna wanda ka aka bashi rakuma da tirela kenan ko biliyan eh ya ga bashi irin wannan to wannan bashi burace burace to abinda ake so da shi ne a samu alqana'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace cewa afdalul gina ginan nafs wa hiya alqana'a mafificiyar wadata ita ce wadata ta zuci mutum zuciyarsa ta zanta wadatu da abin da yake da matsayin da yake to wannan kuma in mutum ya samu shi ne ya samu kana'a wani lokaci zaka ga mai kuɗi kaɗan zai zamanto ba shi da kana'a mai kuɗi da yawa kuma sai san kana'a ita kana'a ɗabi'ar zuciya ne wani lokaci kuma sai ka ga wanda yake da da yawa ɗin bai samu kana'a ba wanda yake da kaɗan shi kuma ya samu kana'a muna roƙon Allah ta'ala ya arzuta mu da kana'a to Allah ya ce wa annahu huwa agana wa akana shine wanda yake bada dukiya kuma yake bada wadata wa annahu huwa rabbush shi'ra kuma Allah ta'ala shi ne Ubangijin shi'ira wata tauraruwa ce, kuwa kaukabin kalfal jauza, wata tauraruwa ce tana cikin burji na jauza, wato wasu ma suna ce da ita murzamul jauza, haka sunan da suke amma kusan kowace tauraruwa tana da sunanta, ko dai ɗaiɗai ko masu suna, akwai wanda su kuma wato gungunsu ne ake ba shi suna. to kana tu'badu fil jahiliya abin da yasa aka kebe ta da ambato anan saboda ana bauta mata ne a zamanin jahiliya kabilan khuza'a suna bauta ma ita wannan shi'ira wata tauraruwa ce tana da tsananin haske a sama ba zahara ba fa akwai wata shi'ira eh to su wannan kabila na khuza'a cikin larabawa sukan bauta mata a zamanin jahiliya har ma suna ta'allaka tana yi musu abubuwa irin wanda ake fatan ubangiji ke yi a ba da kariya da abin da ya kama da irin wannan to da yake da yake ita wannan sura tana korewa dukkan waɗancan kudirce-kudirce na shirka ne shirkiyat shi ya saka duka wannan ababen ake tattara su su ma a kore su ita kantan da ake bautawa kamar yadda aka ambaci mala'ikun da ake bautawa Allah ne mahalicinsu kuma ba su mallaki ceto ba sai bayan Allah ya ba su to ita ma wannan shi'irwa da ake bauta mata ita ma ubangiji subhanahu wata'ala shine ubangijin ta yake gudanar da ita duk wanda ya ta'allaka faruwar abubuwa a duniya da taurari ta wannan yayi shirka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana dawowa daga wato abin nan lokacin da aka musu hisari a Hudaybiyya sai aka tafka ruwan sama da daddare annabi sallallahu alaihi wasallama da ake sallan asubahi duka cabi ko ina an yi ruwa mamako annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake yace atadaruna ma za qala rabbukum kun san me ubangijin ku ya ku ya faɗa kuwa suka ce Allahu wa rasulu a'lam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukaki yace asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun a cikin bayina akwai wanda ya waye gari yana imani da ni akwai kuma wanda ya waye gari ya kafirce mini shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara da faɗin Allah din da aka gaya masa Allah maɗaukaki ya ce man kala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawkab wanda ya jingina yace ruwan sama an mana shine da falala Allah da kuma rahamarsa ya jingina zuwa ga Allah to wannan ya zan mai imani ga Allah ya kafirce ma addinin taurari amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fa huwa kafirun bi mu'minun bil kawkab amma duk wanda yace an mana ruwa ne saboda tauraruwar kaza da tauraruwar kaza ai tauraruwa kaza ta gindaya waje kaza shi ya saka muka samu kaza to kaga yanzu ya ta'allaka wato kudura din kenan zuwa ga taurari to wanda ya zamanto ya kafirce ma Allah imaninsa zuwa ga taurari ne ba kuma wannan yana hana cewa za a iya nusanta da abubuwan da yake faruwa a falaki na jujjuyawan yanayi a iya ganewa wato wani abu da yake faruwa adatan da aka saba gani ba wannan duka ya halatta domin shi ilimin taurari kamar yadda malamai sai an mata ya kashi kashi biyu akwai wanda yake wato a a ilmu ta'athir akwai kuma wanda yake ilmu taysir to to to wanda yake ilmu ta'athir shine wanda aka ishara a cikin wancan hadisi wanda yake bai halatta ba Allah ubangiji ya samu dace to Allah ta'ala ya ce wa annahu huwa rabbush shi'ra wa annahu kuma cewa fa shi Allah din a halaka adanil ula shi ya halakar da adawa na farko wa fi qira'atin bi idgamin tanwin fil lam wa dhammuha bila hamza wa hiya qawmu adin sune dai adawan da aka sani din wal ukhra dayar kuma qawmu salih sune mutanen annabi salih wanda za a biye da ambaton su wa samuda da kuma samudawa wato wadancan sune adanil ula wadannan sune adanil thaniya wadanda su kuma dangi ne ga wadancan da adawa da samudawa ana karanta shi bisarfi wato bisarfi an karanta shi da sarfu aka ce samudu to ismun lil abi sunan uban nasu kenan wanda shine daga sunansa ne aka samu sunan kabila wa bila sarfin in yazo babu sarfi kuma to ya zamanto a ismun lil kabila sunan kabila kenan wa huwa ma'tufun ala ad an yi adafinsa ne shi ma akan adin nan da aka ambata wa annahu ahlaka adan wa samuda to kun ga nan wajen yazo da sarfi kenan ko duka duka yazo mansubi a matsayin abin nan maf'uli to huwa ma'um abin nan ma'tufun ala adan fama abqa babu kuma wanda ya rage minhum ahadan ko dai daga ciki wannan kaga ubangiji ta'ala ya jawo hankalin quraishawan da suke ta banga suke yin kafirci cewa yadda fa ya halakar da adawa da famudawa waɗanda sun fi su ƙarfi su ma sun ga guraben da adawa da famudawa suka zauna kuma suna da matuƙar ƙarfi kuma waɗannan mutane sun zo fatin kafin annabi annabi ibrahim adawa da famudawa su sai raye tun kafin annabi ibrahim alaihi salam sai rigaye shi to allah ta'ala ya halakar da su amma guraben su yana nan kaga suna ana nan ana ganin wajajen da nasu yana na har yanzu a cikin ƙasar Saudiya ko wajen inda suka rayu wannan duwatsun nasu da suka yi mutanen Annabi Salih wannan wadin nasu har yanzu wannan dutsen yana nan da kuma gidajen nasu da aka ce wayan hitunal jibala biyu yana nan ba abin da ya taba shi eh to kaga su Qurayshawa ai suna ganin waɗannan wajajen kuma sun san waɗancan mutanen sun san tarihinsu kuma Allah ya halakar da su kenan ashe su ma ba za su gagara Allah subhanahu wataala ba in har suka doge akan kafirci da kuma tsangwaman annabinsa wa qauma nuhin min qablu kai hadda mutanen annabi nuhu ma a gabani ma'ana gabanin adawa da kuma samudawa ai qabla adin wa samuda kafin adawa da samudawa a halaknahum mun halakar da su innahu lallai su duka waɗannan mutanen Nuhu da Adawa ko kuma innahum lamirin ya koma kenan zuwa karamin mazkur wa qauma nuhin min qablu innahum lalle su mutanen annabi Nuhun nan kanuhum azlama sune waɗanda suka zama mafi zalunci wa adaga kuma mafi dagawa min adin wa samud akayan adawa da samudawa wato mutanen annabi Nuhu zaluncin su da kangarewar su ta fi ta adawa ta fi ta samudawa me ya saka lidul lukti nuhin fihim saboda tsawon zaman da annabi nuhu yayi a cikin su falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama shekara 950 fa shekara 1050 haka Allah ya ce ba kowa iya shekarun annabi nuhu ba kenan a shekarun da ya dauka ne yana musu wa'azi أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم wannan wa'azin ne fa yake musu ku bauta wa Allah shi kadai kar ku yi shirka ku zo ku bi ni wajen sakon da Allah ya aiko ni amma shekara 950 mutane suka ki yarda da shi ai ka san zaluncin su yayi yawa ko shi yasa Allah ya kwatancen zaluncin su anan innahum kanu hum azlama ai lalle su ku sun kasance su ne suka fi zalunci wa adaga kuma suka fi dagawa wa hum ma'a adami imanihim bihi yu'zunahu duk da kuma rashin imanin da suka yi tare da haka suna cutar da shi wa yadrubunahu suna dukansa bugun annabi nuhu alaihi salam suke yi wani lokaci sai sun sumar da shi su cutar da shi su masa duk abin da za su yi shi kuma in ya tashi ba a fasa wa'azin har a ƙarshe dai ya ce rabbi inni magalubun fantasy ya Allah ni kwa an fi ƙarfi na yan sai ka dafa sai ka taimaka ni eh lamarin kuma duk kokari na na gama yi ka taimaka min ya Allah tukunna Allah madaukaki sai ya kama su da ruwan tufana sai halakar duniyar gaba daya ya tsayar da annabi Nuhu da wanda sun kai imani da shi to kaga wannan du'a ana tuna ma Qurayshawa ne kada su tsammata cewa su din za su gagara Allah in har suka ci gaba da cutar da manzansa wal mu'tafikata nan ma dai adafin ne aka yi wato da kuma waɗanda aka kifar aka juyar da su hiya qura qaumi ludin sune mutanen annabi ludu alaihi salam mutanen shabab ahawa wanda aka watso da su aka kifa ai askar ahaba da waqiha ila samai wato aka jefo da ita bayan an daga ta zuwa ga sama maqlubatan ila al-ardi an juya ta an kifa ta ta fado zuwa ga ƙasa bi amri jibril bi zalik bi amrihi jibril bi zalik bisa umarnin da Allah ta'ala ya wa jibril game da haka wato su mutanen da aka zo iya girman garin sai aka yanke musu ƙasar kamar dai misali abin nan idan an an zuba takalallabi a takalallabi ya shi a mai ake sa shi ko kamar an zuba masa ai tana dan kakkamewa ko sai a dan tattaba gefen a dan tattaba gefen sai a daga ta in an daga kuma kif sai a juya sai a kifa to haka aka yi musu sai aka yanke iya inda garin yake sai aka daga su wanda an ambaci cewa sai da aka tafi da su kusan sama ta daya dab da sama ta daya yadda har mala'iku sai da suka ji kukan karnukan garin kasan shi kare baya bacci da daddare sai kaɗan har sai da suka ji kukan karnukan garin amma mutanen garin ba wanda ya farka shi ku annabi ludu da shi da iyalansa an ce musu su fita da safe da asusubayi farkon sanyin asuba da sanyin asubayi suka fita sai da suka fita sai aka naɗe aka yanke garin aka tabbata su ku duba dai sama fa yadda take Allah kaɗai san adadin nisan da take zuwa sama ta ɗaya, don ba wanda ya sani sai Allah. Kaga daga can aka gazarar momentum, tukunna aka zuyo da su da ƙarfi, sai aka zo kuma ba su farka ba, sai aka kifa su. Eh, in ka ce to yaya da aka yi haka da su kuma duk ba su dirko ba, ai Ubangiji shi yake rika gravity ɗin ko? Haka ne ko? Sai ka tsaya, sai ya tsaya yaran haka. kamar kai ne zai idan ka tarka wuce inda gravitational force ne yake kai ma aka je hoka ai tsayawa za ka yi to Allah ta'ala sai sanya aka aka kifa su shine wal mu'tafika wanda aka kifa su ke ahawa ai asqata shine ahawa eh asqata haba da waqiha ila samai maqlubati ila al-ardi bi amri jibril bi dhalik bi amri jibril bi dhalik fagashaha ba kyale su ba kuma kuma fagashaha ma gasha abin da ya lullube ta kuma gashaha sai lullube ta min al-ijarati ba'da zalik na duwar wasu da aka watso musu ubhim al-azabu tahwilan an boye nau'in azaban ne anan kawai aka ce abin da ya lullube sai lullube wato saboda tsawatarwa wa fi hudin a cikin suratul hud kuma Allah ya ce ja'alna aliha safilaha wa amtarna alaiha ijaratan min sijjid sai muka sanya bisan ta ya zama to shine kasa aka kifata wa amtarna alaiha ijaratan min sijjid ko muka dinga mata ruwa na dutsen wuta shine sijjid bayan da aka kifa ta kuma sai aka dinga shelling kama a ce a ta bombardment wani waje aka ce manzo musawwamatan inda rabbika ko musawwama wanda aka sanya masa alama wato kowa sai da aka sanya dutsensa kowa dutsensa na cikin wuta sai aka sanya har ita matar annabi lutu alaihi salam domin ita ma ta fita tare da mijinta da kuma ƴaƴanta amma da yake ita kafira ce bace imani da annabi lutu ba tana kuma cin amanarsa sai Allah subhanahu wataala dama ya ambata masa ya ambata ya ce illa ajuzan fil gabirina wata gyatuma tana nan sai ta wanzu cikin wanda su ma suka saura a baya an ce su kada su waiwaya amma ita da yake bata imani ba wanda bai imani ba ai baya bin umarnin manzo ko ko wanda yake da raunin imani wanda ya bai imani ba ma gaba daya an shi ne hada shi da umarnin manzo ba zai bi ba eh ai ko mai imani karfin imani yake sa a dinga bin abin da duk annabi ya faɗa Allah ka kara mana imani to ita da annabi nuɗe ya ce karfa kowa ya waiwaye duk abin da kuka ji kar kowa waiwaya bayan an fita an yi nisa da ta ji ana shele rugugugugugugugugugu ƙasa na motsi ta san cewa ba lafiya ba da ta waiwaya sai ta ga ruwan wuta ne yake zubowa daga sama to waye ce ta waiwaya ta ce wa kauma wayyo mutane na tana faɗan haka sai maganar ta ja ta fit sai ta koma baya sai ga ta ita ma a can ita ma nata shelin din ya zo don kowa an sa masa nasu dutsen da sunansa a jiki kowa an ayyana shi ne musawwamatan an yi alama da kowa to Allah ya tuna musu wannan domin su fahimci cewa saba wa manzanni da cutar da manzanni da kafirce ma Allah subhanahu wataala wato yakan sabbaba Allah ya kama mutane kowa waɗanda za su gagare shi don haka Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbika tatamara to game da wanne ne daga cikin ne'imomin ubangijinka an umihi addallati ala wahdaniyati wa qudrati ni'imominsa da suke yin ishara suke nuni zuwa ga kadaituwar Allah da kuma kudrarsa da wanne ne daga cikin waɗannan ni'imomi ta tamara kake yin jayayya ai ta tashakkaku ayyuhal insanu ya kai mutum au takzibu ko kuma kake karatawa wanne ne daga cikin kudrar Allah kai dan adam kake karatawa idan Allah ya ce zai hisabin ne kake gaba zai iya yi ba in ya ce zai tayar da matattu ne kake gaba zai iya ba in ya ce zai iya azabtar da mutane ne da nau'o'in azaba a dalilin kafirce masa kake gaba zai iya ba to wanne ne daga cikin waɗannan dubbawa yake yake yake yake kokonto ai ma'ana bai kamata kenan bawa ya kokonto dangane da abin da Allah subhanahu wataala ya bada labari ta harshen manzansa ba ثم عقب على مضمون السوره sai Allah subhanahu wataala ya cika ce akan abin da surar ta tattara fa qala sai Allah ya ce
azimatil azifa laysa laha illahi kashifa afamin hadha alhadith ta'jabun wa tadhakun wala tadhakun وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا
الله سبحانه وتعالى يقول هذا نذير هذا إنه هنا إشارة نيجا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون هكا wannan din nan fa shi annabi kenan nadhirun ne gargadi ne minan nuzurul ula daga nau'in masu gargadi na farko ai min jinsihim daga jinsin annabawa yadda aka aiko sauran annabawa ga al'umomi to ko wannan manzon shi ma irin su ne inji Allah subhanahu wata'ala ai rasulun shi ma manzo ne ka rusuli qablahu kamar yadda manzanni suka zo a gabanin sa ursila ilaikum kama ursilu ila aqwamihim an aiko shi ne zuwa gare ku kamar yadda aka aiko manzanni zuwa ga al'umominsu su sai da shi annabi sallallahu alaihi wasallama an aike shi zuwa ga jama'a baki daya cikin hadisin sa da yace bu'ittu aminan aminan uditu khamsan lam yudahunna ahadun min al-anbiya'i qabli a ƙarshe ya ce wa kullu nabiyyin ursila ila qaumihi khassa wa ursiltu ila an-nasi amma kowanne annabi an aike shi zuwa ga mutanansa ne kawai sai ka ji an ce wa ila adin akhahum huda wa ila samuda akhahum salihah eh zuwa ga wasu ayyanannun mutane ne aka aike shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna arsalnaka kafatan linnasi wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ga dukkan mutane aka haike shi to Allah ta'ala yace hadha nadhirun min an-nuzuril ula don haka yace azifatul azifa mai kusatowa fa ta kusato wace ce mai kusatowa alqiyama qarbatul qiyama tun shekara 1000 da 400 da wani abu kaga wannan a makka ma take akalla shekara 1500 da dan kadan wannan sura ta sauka tantin a makka ne kafin a hijira approximately 1500 years amma Allah ta'ala ya ce mai kusatowa ta kusato wato alkiyama ta yi kusa eh ai shine wani go Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba su ke ganinta nesa amma mun fa kusa muke ganinta ita kiyama mu ne a lissafinmu da yake lokacinmu kaɗan ne muke ganinta tana da tana da nisa yanzu ma wasu suna ga cewa kamar ta yi nisa ba za ta zo ba wallahi duk shika shikan tashi alkiyama yana bayyana Allah da gaske su waɗancan da kake ga wai kana jira su din ne to fa dama annabi ya ce mafi yawancinsu idan sun faru wata za ta zo a gurbin wata ne su kuma gurguje za su zo ba wai za su ɗauzan goba ne yanzu misali kamar abubuwa guda biyu ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ambata yace da zuwan naka da kuma gurub tulu'u shamsi min magharibiha yace su kuma za su zo a jera ne in wannan ta fito da hantsi to wannan kuma in wannan ya bayyana da hantsi to wannan zai bayyana da yamma idan wannan ya bayyana ne da yamma to wannan kuma zai bayyana da hatsi kashe gani so kaga su wadancan da annabi ya faɗa manya manya yawanci a jajjere za su so yanzu misali kamar ka dauka zuwan ya juji wa majuji ya juji wa majuji lokacin da suka zo lokaci kankani ne tsakanin su da zuwan dujal babu nisa kaga dujal shi kuma idan ya zo zuwan annabi isa alaihi salam ne zai kashe shi so za ka ga sun haɗa lokaci ne karka jira wasai waɗancan yanzu kiyamar tana nan ta yi kusan tashi wallahi ka jira busa ƙaho kawai ka yi shiri da gaske mutum ya shiri kawai Allah ne faɗa ya ce azifatil azifa wani ko Allah ce iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar kamar yadda zamu ji ayat da zata surar da za a buɗe gaba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'ittu ana was-sa'ata kahatayn ni da alkiyama an aiko mu kamar haka sai haka da yatsunsa wa na dab da dab wannan Allah ta'ala ce azifatul azifa da kusa ce ta kusa ta ai qabatul qiyama alkiyama ta kusa laysa laha min dunillahi kashifa amma fa ba wanda zai bayyana ta in banda Allah ba mai bayyana ta ai nafsu ba wata rai baicin Allah kashifa da za ta bayyana ta ai la yakshibuha ba wanda zai bayyana ta wa yuzhiraha ya bayyana ta illa huwa face shi Allah ba mai kwaran yayi ta sai Allah ba mai bayyana ta ka kaulihi kamar yadda Allah mahaukaki ya faɗa cikin araf la yujalliha li waqtiha illa huwa ba mai bayyana ta ya yaye lokacin ta sai shi shi ya saka waɗanda suka fi ilimi a cikin makhlukai malaika jibril da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ɗaya tambaya ɗaya sai ya ce akhbirni an sa'a ban labarin yaushe kiyama za ta tsaya ya ce mal mas'ulu an habi a alama minar sa'ili ni da ka ya dubba mu sani ba to don haka bawan da ya santa in ba Allah ba tana daga cikin ilimin gaibi inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzil ghaita wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma la taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut to don haka Allah ta'ala ya ce afa min hadhal hadithi ta'jabun yanzu game da wannan labari ne ai alquran game da wannan alqurani game da wannan zancen ne na alqurani ta'ajabun kuke yin mamaki alladhi bayyana haqiqatan huwa kayfiyata inzalihi fi awwal sura wanda ya bayyana hakikanin yadda ake saukar da shi tun a farkon wannan sura zuwa ga mala'ika jibril yake yi min Allah ila Muhammadin abdihi wanda ake kawowa daga wajen Allah zuwa ga bawan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi wasitati jibril al-qawiy al-amin ta wasitan mala'ika jibril kakkarfan nan kuma amintacce to dangane da wannan labarin ne ta ajabu da kuke mamaki takziban kuna karaitawa wata bahakuna har ma kuke yin dariya istihza'an suna izgili ga annabi wallahi ba irin abin da ba su yi annabi ba muzantawa fa muzantawa an zo tsaya a gaban sa su zazzage shi wallahi tallahi zagi sosai tsaya su zazzage shi ba abin da ba su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sai tsaya yana jin su su gama abin da za su yi su tafi baya ce musu kala ko ba zai fasa isar da saƙon ba haka suka dinga yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabhakuna kuna yin dariya istihza'an kuna masu izgili wala tabkun ba ku kuka li sama'i wa'adihi wa wa'idihi a yayin da kuka ji irin alƙawarin da Allah ya yi ga kafirai da kuma irin azabar da ya tattali amma bai sa ku kun yi kuka ba wa antum samiduna kuna cikin sharholiyarku lahuna gafiluna amma yutlabu minkum fihi kuna masu wargi kun gafala daga abin da ake bida ku aikata game da alqur'ani na yin imani kaga tambaya aka musu sai Allah ta'ala ya umarni ya ce fasjudu lillah to ku yi sujuda ga Allah allazi khalaqakum wanda ya halice ku wa'budu ku bauta masa ai ma'ana wa'budu ku bauta ma Allah wala tasjudu lil asnami kada ku yi sujuda ga gumaka wala ta'buduha kada ku bauta musu wa hiya khalqullahi mithlukum su mahalitta Allah ne kamar ku baya cancanta abotawa wani makhluki malai ce huna mawdu'u sujudin nan gurbin yin sujuda ne in ana sujudu tilawa wa hiya min dar azaimi amma baya daga cikin azaimus sujud wato waɗanda in ma baka yi ba babu laifi wannan shine abinda Abdullahi dan Umar ya tafi akai kuma haka Imam Malik ibn Anas saboda da yawa daga cikin mazhabin Imam Malik yayi samu tasiri daga cikin fahimta ta Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda to shi yasa Malik shi ma ya rubuta a kuma lokacin an ambata cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta wannan anan a Ka'aba ya je kusan Ka'aba yana karantawa Qurayshawa suna ji lokacin da yazo nan fasjudu lillahi wa'budu annabi sai sujuda Qurayshawan da suke wajen shugaban Qurayshawa su ma basu farga ba duk wanda yake tsaye a wajen da mu'mini da kafir duk kowa sai fadi shi ma yi sujuda Allah ya tankwasa su kowa yi sujuda ban san lokacin da suka yi ba wasu malamai suka ce domin akwai a a asar ɗan da aka rawaito cewa wai abin da ya saka suka yi wannan sujuda a wannan lokaci saboda yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta wannan ayoyi lokacin da yazo shi can inda yace afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra sai suka ji tamkar annabi ya ce tilkal gharaniqul ula wa innal shafa'atuhunna laturtaja sai suka ji wai kamar annabi ya faɗa haka wasu suka ce shaidanu ne shaidanu ne suka jefa wannan magana a daidai lokacin da annabi yake karantawa shine ma'anar abin da Allah ya faɗa a cikin suratul hajji wa ma min rasulin menene da aka ce illa idza tamanna wa ma arsalna min qablika min rasulin illa idza wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulki shaitan thumma yuhkimu ayatihi to sai suka ambaci wannan shine ma'ana fashin baki wanda malamai sai babu lokaci ballahi bayanan da malamai suka yi akan wannan gaba amma dai abin da suka ji kenan wai sun yi sujuda ne saboda sun ji wannan kalamin an faɗa wa tilkal gharanitul ula waɗannan sune ababen bauta madaukaka wa inna shafa'atuhunna laturtaja kuma wai cetonsu shi ne abin da ake fatan a samu to dalilin da ya saka kenan wai suka yi wannan mun gane ko Allah ubangiji ya dace da mu ala ayi halin dai an rawaito cewa sun yi sujuda ubangiji shine yake sanya su su yi ko sun so ko ba su so ba ba ni amfani da wannan dan mintuna kaɗan na dan ja hankalin mutane a gurguje dangane da taimakon marayu nan da ake ta ambatawa in Allah ubangiji ta'ala ya kai mu gobe ana so za a dan yi wata ƙwarya ƙwaryar gidauniya kamar da aka saba yi za a ayyana wata rana domin a samu ɗan taimakon da za a hallara ga waɗanda suke marayu abinda muke fata mutane su iya bakin ƙoƙarinsu don Allah su tafo da gudunmawa da za su bayar kowa ya yi iya gwargwadon ƙarfinsa yadda ya san zai iya yi kowa ya ƙoƙara amma don Allah kada wani ya zo shi ba tare da ya yi wani hoɓɓasa matuƙar dai Allah ta'ala ya hore masa abin da zai yi irin wannan ayyuka su ne ayyuka na ƙurbani ba a so a bar mutum a baya a kowane lokaci gwagwarmaya ake so a yi wajen ayyukan alheri sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa dogaro da rashi wajen kokarin ba da gudunmawa a hidimar addini lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake so ya hada jeshin usra rundunar da za ta tafi tabuka ta je ta yaki to a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kawo gudunmawa akwai wanda suka kawo gudunmawa mai yawan gaske irin su Uthman ibn Affan da ya kawo wajen dinari ɗari uku ina ji dinari ɗari uku ne ya kawo sannan dubu ko? dubu uku eh dinari dubu uku dinari dubu to da zuma da ina nasiha a unguwarmu na ce dinari dubu to kuma sai shakka ta shigo mini ya kuma ba da raƙuma raƙuma ɗari ɗari biyu ko ɗari uku ɗari guda raƙuma da za a ɗora mutane ɗari raƙuman da suke ɗauke da abinci ya bayar fi sabilin lahi kaga dukiya ce mai yawa wanda waɗansu daga cikin a munafukai sai suke cewa mura'in wannan ɗan riya ne in mutum ya kawo dukiya da wasu ce ɗan san a gani su kuma talakawa ba su tsaya sun shantakewa ba su da shi ba waɗanda ba su da abin da za su zuba a cikinsu ma sai suka tafi suka je su hau dutse sai saro itace su doro a gadon bayansu su zo su su sayar idan sun sayar sai a ɗauki mudun nabi ko sa'i ɗaya na dabino sai a basu maimakon su ci dabino su kashe yunwa cikinsu sai su tafi da dabino su ma dai su ba da gudunmawarsu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan kuma munafukai sai suna cewa inna Allah la ganiyun an sa'i hada ana kawo kuɗi da yawa kuma ka kawo sa'i ɗaya Allah ya wadatu da sa'in wannan to kaga sai Allah ya tare musu fada saboda Allah ya ga darajar abin da suka aikata alladhina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhara Allahu minhum wa lahum adhabun alim wadanda suke zundan masu bayar da sadaka daga cikin mu'minai kuma wadanda ba ba su samu ba sai wahala da suka je suka yi suka dan samu gumunsu suka zo suka bayar amma sai ake musu izgili to waɗanda suke musu izgili Allah ta'ala zai juyar da izgilin zuwa kansu sakamakon za su gani kuma suna da azama mai raɗaɗi to kaga wannan gwagwarmaya ne ake yi duk abin da ka ba shi ne naka wanda kuma ka rike wallahi ba naka ba ne duk irin kuɗin da mutum yake da shi ya tokara sama ba ka wuce ka sauran kuma na magada ne ali ibn abi tabi yana cewa radiyallahu anhu yana cewa amwaluna li dhawil mirathi najma'uha waduruna li kharabi dahri nabniha cikin wasu abiyat din sa da yayi dukiyar mu ga magana muke tarawa gidajen mu kuma zamani zai zo rushe su ko wani bai rushe ba zamani zai rushe su duk yadda suka kai da kyau kuwa don haka abin da ka baya shine naka zan cika ce da wani hadisi da Imam Bukhari ya kawo ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda wata rana tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni akan cewa a gyara akuya a gidansa sai aka yanka akuyan nan sai aka gyara ta ita ummul mu'minina sai ta dinga sadaka da ka abin kayi da kafafu an kai wani gu fata an kai wani waje kayan ciki an kai wani waje an sada wannan cinyar an kai can duk komai ya kare sai karfata daya karfata daya ce tak tak ta rage a jikin akuya karfata ka ina ita ce ta gaba ko eh eh kafar gaba to sai karfata ce kawai ta rage ba ma cinya ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai annabi ya tambaye ta yace ma baqiya minha me ya rage daga cikin wannan akuyar sai ummul mu'minin ta ce ma baqiya minha illa katifuha ai ba abin da ya rage ya manzon Allah sai karfatan nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baqiya kulluha illa katifuha a a ai duk da baki ɗayanta ne ta rage mana wannan karfatacce kawai bata rage mana ba mun gane hikimar ko wato ai wancan da muka bayar saboda Allah shine namu hakikatan domin shine ladan sa aka ajiye mana wannan da muka ajiye zamu ci mu yi gatsa ya lalace a jikinmu shine ba namun ba don haka ashe abinda ka bayar shine naka abinda kuma ka jinkirtar ka ajiye shine ba naka ba wanda ka je ka ci ko ka more ko ka gyara furnitures ɗinka ko kai wani shine ba naka ba amma wanda ka bashi saboda Allah shine naka to Allah iya bakin kokari wanda ya share hawayen wani shi ma Allah zai share masa musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hatai ni da mai kulawa da maraya zamu zama haka a cikin aljanna wa zai ki makwabtaka da annabi ko anan duniya balle a aljanna don haka mutane a iya bakin kokari a ga an share hawaye ubangiji Allah ya share mana gaba daya assalamu alaikum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على أبينا na batun tallafawa marayu kamar yadda malam ya mana ƙarin haske yanzu dangane da irin dumbin alkhairan da ke tattare da kula da sha'anin marayu waɗanda suka ba da taimako a jiya kamar yadda muka faɗa saboda lokaci ba a bayyana su ba a jiya an a tebur ɗin da ake karɓar tallafin kayan marayu an samu kuɗi biyu. sannan waɗanda suka sa ta banki kuma a jiya sun haɗa da malam mudassir muhammad naira uku, usman abdulkarim abdu naira biyar, muhammad yusuf naira biyu, da kuma wani bawan Allah Profesa Ishiyaka Muhammad ya sa Naira dubu ashirin da biyar. Jimlar abin da aka samu a jiya a ta banki shine Naira dubu talatin da biyar. Sai kuma a yau abin da aka samu abin da aka samu kama daga waɗanda suka taimaka wasu Naira ɗari wasu dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da kuma wata baiwar Allah da ta kawo kayan mata set biyu da hijabi da kayan maza sabi set ɗaya da kuma wata baiwar Allah mata ba da kayan mata manya sakon set ɗaya kudin da aka samu a yau a teburi shine naira dubu biyu da ɗari tara da ashirin sannan a banki kuma an samu kuɗi kamar haka kamar yadda akawun ya nuna Suleiman B. Aliyu ya saka Naira dubu biyu, Masjid Hajj Aliyu da ke lambu can anguwar ɗan kawo an sa Naira dubu ɗaya, sai Ibrahim Labiru ya sa dubu ɗaya, Harisu Muhammad ya sa dubu ɗaya, da kuma Usman Zakar ya sa dubu wato ɗari biyar. Jimla shi ne Naira dubu biyar da ɗari biyar abinda aka samu a ta banki. sai kuma wani bawan Allah a nan shi ma ya kai teburi ya kawo kashi kudi naira dubu ashirin ya ce naira dubu biyu nasa sannan naira dubu biyu kuma a naira dubu sha takwas kuma a 'ya'yansa guda tara da suka rasu a sanya su a cikin addu'a Allah ya kyautata makwalcinsu sannan akwai wata baiwar Allah ma da ta aika kayan yara maza ɗinkakku set hudu sabbi ta ce a bai marayu wannan ta aika ne ta gidan rediyo wani dan menafe ya kai mana sai kuma sakamakon bayani da malam yake yi tun ranar da ya bayanin nan jiya ke shekaran jiya to jiya sai yan agaji suka zaga a wannan majalisi wadda ake sauraron wannan tafsir jiya an samu kuɗi naira dubu biyar da naira sittin sannan yau kuma an samu kuɗi naira dubu hudu da ɗari da hamsin jimlar abin da aka samu a jiya da yau shine naira dubu tara da ɗari biyu da goma to Allah saka wa duk waɗanda suka taimaka da alkhairi wannan kuma takardu ne na neman tallafi to marayu ne da masu neman wato hijabi da masu neman takalmi ga lambar su zamu bai wa su 'yan kwamiti wannan ma sadakar takalmi ko hijabi ne mareni ya ce take nema wannan ma ina jin haka wa wannan uniform ne na makaranta su marayu ne suna makarantar Bilal to kuma daman suna karkashin wani tallafi ne na wani bawan Allah Alhaji Haya su yaran su uku ne to mahaifiyarsu ne ta ce inda halin da Allah a samu wadda zai dinka musu kayan makaranta man uniform domin duk kayan yayayyage aka suke zuwa makarantar to wannan ma ga address Malam Abdullahi a rike wannan kuma shi ma bashi ake binsa naira dubu ɗari da tamanin da biyar shi ne yake roƙon ‘yan uwa a sanya shi a du'a in kuma da wadda zai taimaka masa ya fita daga wannan ƙangi ga lambarsa shi ma a biya malam abdullahi aka ramakan lahu wannan da shi ne takardu sai kuma waɗanda suka rubuto suna neman a sanya su a cikin addu'a daga ciki wannan bawan allah wato ya fito daga wajen alhaji idris baba malam ya kan yana neman a sanya shi a cikin addu'a da kuma sauran wasu mutane ma suna kwance a gidaje wasu a asibiti sun kace a sanya su a cikin addu'a da masu neman biyan bukatu na alkhairi da wasu wata mata ta rubuto tana neman miji na gari ita ma a sanya a sanya ta a cikin addu'a Allah ya sa ta dace kamar yadda ta rubuta to dai da dukkan masu damuwa kowa Allah ya san masu bukata kuma ya san masu damuwa sai a sanya kowa a cikin addu'a Allah ya biya mana bukatu na alkhairi ne yake faɗa ya sanar
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله منا توصلي غريك كبيا من بكاتنا على خير waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da bukatu na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi wanda suke fama da barazana na rayuwa da cece kuce da kakani kayi ubangiji Allah ka yaye Allah ubangiji ka isar mana kayan tsangwamar da kafirai suke mana ubangiji Allah ka ba mu mafita a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu mafita a musulman duniya baki daya Allah ka tabbatar da duba da mu akan addinin musulunci waɗanda suke neman mazaje na gari Allah ka ba su mazaje na gari waɗanda suke neman mata na gari Allah ka haɗa su da mata na gari waɗanda suke zaune da matayensu da mazajensu ubangiji Allah ka ƙara musu fahimtar juna Allah ka ba su zama lafiya Allah ka albarkaci zuriya Allah ka sanya mu cikin waɗanda za a ‘yantar da su a wannan wata mai albarka. Dattawan mu da malaman mu Ubangiji Allah ka ƙara musu lafiya, Allah ka ƙara albarka a rayuwarsu, Ubangiji ka shaidar da mu hanya madaidaiciya, Allah ka sanya albarka a kasuwancinmu, Allah ka sanya albarka a gonakanmu, Allah ka sanya albarka a dukkan ɗawainiya wadda ɗan al'umma suke yi. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين